الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadza bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na wato 117 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya muna cikin suratu fatir za mu tashi a taujihul qira'at aya ta 33 amma kuma dole sai mun koma ta talatin da biyu saboda fitar da bayani Allah ce sun ma'aurasunar kitabar lalzina na min ibadina sannan mun gadar da littafinmu waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu to su mataki-mataki na faminhum zalimun li nafsi akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun akwai mai tsakaitawa ومنهم سابق بالخيرات akwai kuma wanda yake mai gaugawa ko na gaba gaba cikin aikin alkhairi amma bi iznillah da izinin Allah ba da wayonka ba ba da dubararka ba an gane ko to nan zalimun li nafsihi an yi mai fassarori daban-daban wanda ya zalunci kansa kamar wanda yake kasawa wajen ayyukan farilla muktasidun shine wanda yake yin farilla sabiqun bil khairat wanda yake hada da farilla da nafila malamai da sun yi ta bayanai daban-daban wanda a takaicen takaitawa dai shi dai duka ma'anonin suna iya shiga karkashin wannan ma'ana ka duba cikin tafsiri na imam al-qurtubi da kuma sauran tafsirai to sai Allah ce zalika huwa al-fadlu al-kabir wannan shine falala babba jannatu adnin ita ce aljanna an gane ko yawwa fadlul kabir kinnan falala babba ita ce jannatu adnin kenan aljanna wadda take ta dawwama yadkhulunaha wadda za su shige ta abu amr ibn al-ala al-basri ya karanta yudkhalunaha za a shigar da su an gane ko kaga an ce yadkhuluna ita ce qira'atu jamhur za su shiga yudkhaluna za a shigar da su in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 236 an gane ko suka ce ita qira'a ta abin nan yudkhalunaha an yi mata tawjihi da fi'li yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a kaga da an ce yudkhaluna za a shigar da su yuhallawna za a kawi musu kawa a kawatar da su ban sani ko mun fahimta ba to kaga kenan wannan dukkan su fi'ili ne mabniyun lil maf'ul shi kuma qira'a yadkhulunaha an yi mata tawjihi da wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan kaga sun ka Allah ce wa qalu sun ce alhamdulillah kaga an yi idafa godiya zuwa gare su sun yi ma Allah godiya kuma kamar yadda an ka yi idafa shiga aljanna zuwa gare su mun gane ko yawwa Allah ce yuhallawna fiha ana musu kawa a cikin aljanna min asawira min zahabin na daga mundaye min zahabin na abin nan zinari wa lu'lu'an da lu'lu'i shin dukkan suna za a yi ma kawa da mundaye na zinari ko ko manyan na su kananan za a yi musu kawa ne da mundayi na azurfa don ya ce wa hullu a sawu da min fibba ko kuwa a wani lokaci za a yi musu da na azurfa wani lokaci za a yi musu da na zinari yawwa saboda wasu na ganin ai zinari a duniya ya hin ya yi azurfa daraja to ai amma ba a sani ba azurfa ta aljanna darajar ta da ta zinari kakara shi anan yake Allah ya ce to mi wa libasuhum fiha harir libasuhum abin libasuhum libasuhum suturarsu fiha a cikin aljanna harir alhariri an gane ko to gariba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam shafi na 604 an gane ko yawwa to nan alaran ba sai a yi aiki da mafhumul mukhalafa ka'ida ta malaman usulul fiqi alaran ma mafhumul mukhalafa kasan mafhumul mukhalafa dai ko to yanzu nan ya kamata mu yi aiki da shi na jan wali ba su hum fiha harir ya zamu oh yan wuta yawwa to yan wuta eh to ka ja alqur'anin ce tunda ka samu na da yan qur'ani yau da ko eh eh a'a ai libasuhum an kace fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim alqur'anin ta amma shi yasa ilimi ba ya tsaya bane kai gaban da yake gaban ka kokolka ta mutu tana iya aiki ta hango wani abu zai taimaka shi yasa qawaid ulumul ala wallahi ku rinka gane su kuna aiki da su Allah ya taimake mu to kuma da yace wali basuhum bai ce wali basuhunna ba ah to shikenan wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan yan addinda sun kace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar muna da bakin ciki an gane ko inna rabbana laghafurun shakur lalle ubangijinmu mai gafara ne mai mi mai godiya ne mun gane ko to nan ba su faɗi kowane irin bakin ciki ba ne amma in karta cikin ƙur'ani ayoyi za su maka bayanin irin yadda aka gallaza musu a nan duniya allazi a hallana ubangijin nan shine wanda ya saukar da mu halla ya sauka a hallahu an ƙara alhamza littadiya wanda ya saukar da mu daral muqamati gida na muqama tsayuwa da dawwama min fadlihi amma daga fadlar shi ne wa la yamassuna fiha nasabun wahala ba ta shafar mu a cikin aljanna wala yamassuna fiha lughub kuma gajiya ba ta shafo mu ba wahala ba gajiya dama tare suke in an wahala za a gaji in kuma kaji gajiya akwai alamun wahala gabanin ta walladhina kafaru Allah ce wadanda da kafirta lahum naru jahannama suna da wutar jahannama bai ce naru jahannama lahum ba dan su kadai na da jahannama la yuqda alaihim fayamutu ba za a hukunta musu mutuwa ba fa ya mutu sai su mutu an gane ko wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauka musu azaba ba kadiba cikin mufradatul qur'ani na imamu suyuti in an ce mufradat nan ba kalmomi ake nufi ba a waɗansu abubuwa da sun kake banta da wani abu kaga ga aya irin ta la yukhaffafu anhum min azabiha tana daga cikin aya mafi yanke kauna daga rahama Allah daga kafirai la yukhaffafu anhum da sauran ayoyi Allah kai muna tsari sai Allah subhanahu wata'ala ce ka zalika na jizi kulla kafur dama nan ne wato taujihul qira'at yake shi ya samu ka ci gaba da karanta ayoyi Allah ce to ka zalika kamar haka ne na jizi kulla kafur muke sakan kama kowane mutum wanda ya bijire ya kafirci Imam Abu Amr ibn al-Ala ya karanta ka zalika yajzi kulla kafur an gane ko kamar haka ne Allah yake sa kan kama duk wanda yake mai kafircewa ya jizi sai zaman to fi'ili ne mabniyul lil fa'il an gane ko kulla yana matsayin maf'ulun bihi an gane ko yawwa shi kuma kadalika najzi shi ma fi'ili ne mabniyul lil fa'il sai dai annunu lit ta'dhim kulla kafur kulla tana matsayin ita maf'ulun bihi ba sani kun fahimta ba yawwa to ita qira'a ta eh, abin nan afwan kadhalika eh, yujza kullu kafurin qira'ata abu amr yujza ne haka ne ake sakan kama dukkan wanda ya bijiri ya kafirci yujza an gane ko mabniyun lil maf'ul ne afwan ba mabniyun lil fa'il ba to in mun ka dubi qira'a ta Abu Amr da anka ce kadhalika yujza kullu kafur sai an kai mata taujihi da abubuwa guda biyu as-siyaq wan nadhir siyaqi siyakin ayoyi da anka ce wala yukhaffafu anhum kaga ba za a sauƙaƙa musu ba fi'ili ne da ke mabniyun lil maf'ul sannan kuma kadhalika yujza kullu kafur kinan kaga ya dace da wanda ya gabace shi sannan kuma kira'a ta abu amur har yanzu an kafa mata hujja da siya da nazir tamkatta inda Allah ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab suratu ghafir ko aya ta 17 ita ko qira'a kadhalika najzi kullu kafur ita ko an kafa mata hujja da siyaki da yazo bayan ta don Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hum yastarikhuna fiha kuma kadan bane asalin yastarikhuna yastarikhuna ne ta'un din sai an kamar da ta ta'un fiha ba a ce yasrukhuna ba an ka ƙara haruffa saboda a nuna maka kuwa tana da yawa yastarikhuna kaga ai yayi karin ma'ana ko rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum kaga nan sai nuna an danganta rayarwa zuwa ga Allah kuma bi dalil bi damir ta'zim kamar yadda kuma yace wato kazalika najzi na jizi muna sakan kawo no amirkum ashe ba mu rayar da ku ba a wurin mu amirkum kaga an danganta fi'ilin zuwa ga Allah kiran ko ce qira'a tana da abinda yake ba da dama ayi taujihin ta ngani ko yawwa to aya ta gaba wadda zamu dauka eh abin nan wadda take da taujihul qira'at aya ce ta 40 kuma ita ce aya ta ƙarshe da adatu juhul qira'at Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ara'aytum nan malamai suna fassara shi da ku bani labari shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah kenan ababin da kuke shirka da su wanda kuke hada su da Allah wajen bauta alladhina tad'una ay alladhina tad'unahum min dunillah wanda kuke kira su kuma bayan Allah ko ka ce tun da ya ce allazina ya yi taglibi na janibin ukala ala janibin ghairil ukala ko ku ya ka musu allazina ya yi musu mu'amalatul ukala an gane ko da annahum kanu yu'amiluna ha mu'amalatul ukala aruni ma za khalaqu min al-ardi ku bani labarin mi suka halitta daga ƙasa min al-ardi daga ƙasa ko ko fil ardi min ta zaman tudu ana fi mi sun halitta a cikin ƙasa don abin da kuke bauta ba ku gwada mana mi ya halitta am lahum shirkun fis samawati ko suna da tarayya da Allah ne a cikin sama an gane ko am atainahum bayyi kitaban ko mun ba su littafi ne fahum ala bayyinatin minhu su suna akan wata hujja daga wannan littafi dama hujja ko ta zamanto ta hankali ko ta zamanto ta ko ta wahayi al-adilla al-aqliyya aw an-naqliyya mun gane ko to nan da Allah ce waɗanda kuke bauta ma ku ba mu labari an gari ko ni sun kalitta a cikin ƙasa ko daga ƙasa ko ko a cikin sammai suna da tarayya da Allah kaga ba su tarayya da Allah wanga dalili na hankali tun da ba su da komi Allah shi ke da komi to kina Allah ka cancanta abota shi wanga dalili ne akali amma atainahum kitabun hum ala bayyinatin minhu ko ko mun ba su wani littafi suna akan hujja imam abin nan hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da imam abu amr ibn al'ala al-basri da imam ibn kafir al-makki da imam hamzar kisa'i sun karanta abin nan fahim ala bayyanatin an gane ko bayyanatin kinan hujja guda sauran ƙura sun karanta amma atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu suna kan hujjoji bil jam'i kenan ko kace bayyinatin hujja guda ko hujja guda su- suke da ita ta isa an gane ko ko ce anan bayyinatin nakira ne litakthiri wa tanwiya ta nuna nau'i nau'i na hujjoji sai da mun to da ita kira a jam'i da sun haɗe wuri guda amma dai ko hujja guda gare su cikin littafin ai babu ta mun gane ko cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 237 suke cewa ita qira'a ta fahum ala bayyinatin minhu an yi mata tawjihi da siyaqi da kuma an-nazir tamka ta fuska siyaqi da Allah ce am atainahum kitaban kaga bai ce kutuban ba littafi kinan sai ce fahim ala bayyinatin minhu an kawo mufrad kuma an kawo mufrad an gane ko shi ko tamka ihtijaj bin nadhir tamkatta ya zo wurare cikin alqur'ani daban-daban kamar inda Allah ce qul inni ala bayyinatin min rabbi ko wa kadzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih in al-hukmu illa lillahi yaqussu al-haqq wa huwa khairul fasilin da kuma afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون cikin سورة هود an gane ko to kaji dai irin yadda an kai taujihin ta Allah ya ce bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura ita ma qira'a ta fahim ala bayyinatin saboda littafi yana kumshe da hujjoji ai littafi ba hujja guda ke dauke da ita ba an gane ko yawwa kana ai taujihin shi da wannan Allah ce bal a'aha in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan ai bi ma'ana ma azzalumai ba komai suke ma sashen su alƙawari ba illa gururan sai rudi su nuna cewa za su iya yaƙar gaskiya za su iya yaƙar Allah suna da dubara suna da makamai suna da kuɗin da za su yi finan sai a yaƙi gaskiya shi ko duk abin da an ka kashe aikin banza ne innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma taqulu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannam yuhsharun ba haka rudi ne kawai suke yi duk kuɗin da za su kashe duk makamman da za su yi duk abin da za su yi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun Allah ya mana mai kyau yanzu za mu shiga sura ta gaba taujihil qira'at ya kare a cikin suratu fatir sura ta gaba ita ce yasin ita ta malam haushe ce maganin mina hiki da barawo ba mu san inda an kace ba cikin qur'ani a karanta yasin ai maganin mina hiki da barawo an gane ko ai duk qur'ani ana addu'a da shi ai tawassuli da shi yasin kalima ce wadda haruf huruful muqatta'a ne wasu ce sunayen Allah ne wasu ce sunayen sunan manzo Allah sallallahu alaihi yasin an gane ko wannan duk babu da hujja akan shi haruful muqatta'a suna nuna mu'jiza ta alqur'ani ya sauka da harufan da su yarawa suke magana akan su da su idan sun cika sun isa su kawo irin alqur'ani to ayar da take da taujihi ita ce aya ta tara amma dole sai mun dan karanta ayoyin da suke gabanin ta don saboda mu kai ga abin nan Allah ce wal qur'anil hakim Allah yana rantsuwa da alqur'ani wanda ke suke da hikma innaka laminal mursalin lalle kai tabbat kana daga cikin manzanni an gane ko ala siratin mustaqim kuma kana akan tafarki madaidaici mustaqim asalin shi mustaqim ne an gane ko dama ya an kai rantsuwa ana buƙatar alƙasam da almuqsamu bihi da kuma jawabul qasam kullun ka rike in ka ga rantsuwa waɗanda abuwa ana buƙatar su ko da an shafe su za a kaddara su rantsuwa an gane ko shine alqasam da yace wal qur'anil hakim to al wanda an kai rantsuwa da shi shine alqur'ani almuqsamu bihi to to shi- shi ko dan me an kai rantsuwa dan a tabbatar da manzon ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda kalamin mursalin an gane ko tanzil al-azizir rahim shi alqur'ani sabkacce na daga wajen Allah al-aziz mabuwayi wanda babu kafirin da ya buwaye shi kuma ba abin da ya buwaye Allah ar-rahim kuma Allah mai jin kai ne ga mutum sun kai imani Allah ce li tunzira qauman don kai gargadi ga wadansu mutane ma unzira aba'uhum wadanda ba a yi ma iyayensu gargadi ba sune mutanen makka kenan fahum ghafiluna sura bakana nuna game da shari'a da tauhidi mustawa addinin musulunci ba laqad haqqa alqawlu ala aktharihim magana ta Allah ta tabbata akan da yawa daga cikin su fahum la yu'minu su ba za su yi imani ba an gane ko Allah kai mana tsari inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan Allah ce mun sanya a cikin a'naqihim wuyoyin su jam'i ne na wuya ko aghlalan kukumma an gane ko jam'i ne na wato al-ghullu kenan duk da ke su malaman lugha sun tafi cewa ana cewa al-ghillu ana rahin kukumi kukumi shine kamar abin da yake mari na wuya abin da ake sa a daure wuya fahiyya ilal azqani waɗannan kukumma har sun zo daga wuya har zuwa ga azqan ziqan ya an ce ziqan ita ce haɓa an gane ko jami'in shi azqan fahum muqmahun su ga suna a bankare suke wayan su a bankare kansu ya tashi sama waje alna min bayni aidihim saddan to nan ne tawjihul qira'ati yake al da yace mun sanya min bayni aidihim a gaban su saddan wato kenan asalin saddu shine abin da ya toshe an gane ko kana iya cewa saddan wani shamaki wa min khalfihim saddan ta bayan su mun sanya musu wani shamaki fa aghshaynahum Allah ya ce to sai mun karuho musu fa hum la yusiruna su ba sa gani mun ruhe su kenan imamu hafs wanda rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta saddan sauran qurra sun karanta suddan sun yi masinin dhamma gani ko yawwa to za ku ga waɗansu malamai sun ce duk ma'anar su ɗaya babu wani bambanci da saddan da suddan mun gane ko yawwa dama kalmar ta sadda tana nufin abin da an ka toshi yanzu inda taujihul qira'at yake aya ta biyar inda Allah ce tanzilal azizir rahim tanzil shi alqur'ani sabkakke na muna gani ko yawwa hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da ibnu amir ad-dimashqi da kuma hamza da kisa'i da khalaf sun karanta tanzilal azizir rahim muna gane ko yawwa nan sai zaman to kenan masdar ne za a yi masa nasba da fi'ili nuzila tanzilan min azizir rahim ko nazzalahu Allah tanzilan minhu an gane ko tunda masdar yana da fatha kidan sai shi ta'kidin fi'ilin shi wanda an ka shafi in an ka ce kuma tanzilul azizur rahim sai ka dauke shi a matsayin wato khabar ne game da abinda za a kaddara li muqaddar kiyan ai zalika tanzilul azizur rahim ko ko alquran tanzilul azizur rahim mun gane ko yawuwa alramma don saboda abin yana bukatar abin nan nashi to yanzu aya ta gaba da akwai tujihul qira'at ita ce aya ta sha hudu amma kuma abin nan dole za mu kuma aya ta sha uku kuma krista ce kenan dole sai mun bi ta har zuwa abin nan waɗanga ayoyi na yasin dole sai an bi su ɗaya bayan ɗai har zuwa ma yalla aya ta arba'in tun ta sha uku kaga ashe akwai aiki saboda in ayoyi suna haɗe wani dole na a haɗa su an fahimtar taujihinsu to Allah ce wadrib lahum masalan ka buga musu misali mutanen makka kenan ba a ce wala hunna ba an yi taglibi janibi dhukuri ala janibi inas masalan ka buga musu misali ashabal qaryat mutanen alqarya id ja ahal mursalu da lokacin da masu manzanni sun ka zo mata wanga lafazi na alqur'ani nuna manzanni kamar manzanni ne na Allah amma wadansu sun ka ce wai zamanin annabi Isa ne ya tura wadansu mutane sun ka je su yi wani aji a wata alqarya kina sai su zamanto manzannin wani manzo tunda ai manzo Allah sun sanar ya tura wani mutum ya je wani aji sai ya zamanto manzon shi ne mai ana shi ya tura shi mai isar da sakon shi ne amma dai ba wani dalili da ya nuna waɗanda mutane ba manzanni bane da ake ba wahayi Allah ce iz arsalna kamar ma Allah ya danganta arsalna don aika zuwa gare shi iz arsalna ilaihi musnaini Allah ce mun tura musu ba a ce wa ilaihin da ba tunda ba a samu alƙarya a ce duka ba ɗaya maza na kattana barjat babu mata akwai waya iz arsalna ilaihi musnaini Allah ce mun ka tura musu mutum biyu fa kadzabuhu ma suka karya su karyata su fa azzazna bi thalithin sai muka karfafa su da na uku daga izza ne imam shu'ba ya karanta fa azazna an gane ko sai da manto daga azzani azazna shi ko sauran sun karanta azazna daga azzaza yu'azzizu ta'zizan kinan wancan sulasi ne azazna azazna kuma ruba'i ne ma'ana kinan wancan yana da fi'ili ne mai harfi uku na asali wancan kuma yana da hudu na asali fa azzazna bi thalithin Allah ce to mun ka kara da na uku to ko ka ce duk ma'anar su daya ko ka ce fa azzazna na farkon na ukun da ya zo farkon da'awa azazna lamari ya ƙara cabewa sun ka ƙara ƙarfafuwa sai zama to azzazna kinan ƙarfafawa ta yi ƙarfi fa qalu inna ilaykum mursalun sun ka ce mu manzanni ne zuwa gare ku an gane ko fa qalu inna ilaykum mursalun kariba cewa alqira'atu wa asaruha fi tafsir wal ahkam safha ta 727 qalu sun kace ma antum illa basharun mithluna ku ba komai bane illa mutane tamkan mu wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in Allah bai rahama bai saukar da komai ba in antum illa takdibuna in bi ma'ana ma tun da illa ta zo kinan ma antum ku ba komai bane illa takdibuna ƙarya ce kuke yi ba yau da an ka saba ƙaryatar da masu da'awa ba ko da suna akan gaskiya qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun sun kace ubangijin mu ya sani mu gare ku manzanni ne wannan shine malaman balaga suke cewa kamar asalin magana ana ba mutum labari ba tare da an yi masa ta'kidi ba an gane ko kamar kace muhammadun jalisun to in ta kiya sai kace muhammadun la jalisun almutaraddid kenan in ya kai almunkir sai ka hada da inna muhammadan la jalisun to kaga na farko sun ce musu inna ilaikum inna ilaikum mursalun aya ta farko inda sun ka fara bayani amma da sun ka ce wa ma anzala rahmanu min shay'in yantu illa takzibuna sai sun ka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursaluna wa ma alaina illa albalagul mubin sun ka ce ba komi akan mu sai isar da sako alada mata na rufin kamar an dora maka abukan ka qalu inna tatayyarna bikum sun ka ce kai kai kai mu mawar shi mutuwa da ku kinan canfi muna ganin musibar da take afkowa cikin garin ga saboda mutanen gana da sun kashe shi ne ta tsayyar rabikun an gane ko sun kace to la illam tantahu in buku hannu ba lanar jumannakum za mu jefe ku ko mu jefe ku da duwatsu ko kuma za mu jefe ku da mummunan magana mu ƙara ɓata sunan ku cikin garin nan ya zama tuba mai sauraren ku ko mai muku duka guda biyu wala yamassannakum minna adabun alim kuma azaba mai radadi za ta shafe ku daga gare mu qalu ta'irukum ma'akum sun kace ya shi'umcin ku yana tare da ku an gane ko a in zukirtum hmm? shin yanzu dan saboda an yi muku wa'azi mun gane ko to dan an yi muku wa'azi za ku cewa kaza kaza kaza kaza kaza ba sai ku mun fahimta ba yawwa to nan za ka iske ƙura suna da mazahib ƙwarai da gaske wasu ne kun fahimta ba waɗansu suna da ibdal wasu suna da attasiri an gane ko wasu kuma za ka iske abin nan to amma dai shi wajen karantawa a in zukirtum shi ne wato don an yi muku wa'azi zukirtum daga zakkara yuzakkiru tazkiran ina fata an fahimci ni kenan dan an yi muku wa'azi fa'ala yufa'ilu taf'ilan to akwai ƙura da suka karanta a in zukirtum an gani ko yawwa imam abu ja'far an gani ko ya karanta zukirtum don an yi muku wa'azi daga zakara ya zukuru ma'ana ya mishi wa'azi ba wancan zakara ba na tunawa ana ganewa tun da an ce zukirtum kaga ya nuna an yi musu wa'azi oh? bai da shadda kamar yadda azazna kaga bai da shadda a kira'a ta sha'uba amma azazna kaga yana da shadda a kira'a ta abin nan ba sani ko mun fahimta ba yawuwa sun ka ce bal antum qaumun musrifun ku mutane ne mabannata daga yi muku wa'azi sai abu shi juye waja'a Allah ce sai ya zo min aqsal madinati daga can makurar gari an gane ko rajulun mutun wani namiji in ka diba can cikin suratul qasas waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa nan ko waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a ka diba cikin at-tahrir wa tanwir da kuma littafai na balaga ta alkur'ani ka gami yasa an gabatar da rajul na ko an gabatar da min aqsal madina can an hankalta mu mutumin labarin da ya zo shi mutum yana da muhimmanci labarin shi yana da muhimmanci kan kas an ka gabatar da shi nan ko an a mutumin da ya zo abin ban mamaki tun daga gefen gari daga makurar gari ya to zan zo yayi da'awa a nuna maka wurin yana da nisa amma ba tare da haka bai ganin nisan wurin shi ko wanga a labarin da ya zo aka hankalta mu ba wai daga balagatu taqdim wa ta'khir wadda ta hai mas'ala dubu da cikin qur'ani irin wanda duk inda an ka kaddamo da abin da an ka akhara kana da balagatu taqdim wa ta'khir an gane ko waja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a wani mutum ya zo daga makuran gari yas'a yana tafiya qala ya qaumi ittabi'ul mursalin yace ya ku mutane na ku bi waɗannan manzanni ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda bai tambaye ku komai wa hum muhtadun yace shiryayyuna an gane ko kaga ya kawo musu jumla ismiya allati tufidu thubutu wal istiqrar ko da kinu tabbato abu yace to wa maliya an gane ko mi yas menene yake tare da ni kamar mi yas same ni an gane ko yawwa imamu hamza da yaqub da khalaf sun karanta wa mali sauran sun karanta kuma wa maliya wa maliya la a'budu alladhi fatarani ni zai hana bauta ma wanda ya halice ni wannan kamar ya faɗi illar da tasta za a bauta ma Allah domin shi halice ni wa ilaihi turja'un kuma gare shi ne za a mai doku an gane ko imamu yaqub ya karanta wa ilaihi tarja'u daga Allah za ku koma za a maida kuma za ku koma an gane ko to a attakhidhu min dunihi aliha an gane ko to idan muka duba a attakhidu nan tambaya ta shi tambaya kuma ta musu as-su'alu lil inka muna ganewa tambaya ce yake yi musu ta mi ta musu mm ban sani ko mun fahimta ba yanzu zan riki wani abin bauta wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba zan riki wani abin bauta wanda ba Allah ba in yuridni rahmanu bi durrin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe ni da wata cuta la tughni anni shafa'atuhum shay'an an gane ko ceton su ba zai amfana da da komi ba wala yunqizun kuma ba za su iya wato tsamike ni ba su kubutar da ni daga abin da Allah ya so ya same ni kaje tauhidi tsantsa kenan an gane ko to nan maimakon shi ce in yi rizin al'azizu tun da Allah shi ne al'azizu mabuwayi kinan suna al'azizu ya kamata a kawo a nan ba ar-rahman ba a balagantance ka gane ko to irin wannan za ku iya samun mutane da suke da irin wannan akida su ce to ainihin wajen cewa cuta za ta shafe ka ai bai dace a kawo ar-rahman ba ana gane ko to sai kun yi hattara da irin waɗannan mutane abu na farko ka diba cin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadil sabar ra'i abu na farko da ya kamata a gane shine shi qur'ani wani lokaci ba a banta da aya guda ita kadai kamar da yan qur'ani da suke nufi ko a cire wata jumla tsakiya aya don a samu biyan bukata a ana ka hankalta ma as-siyaqu sabiq ayoyin da sun ka gabata da as-siyaq al-lahiq malamin swahu da ayoyin da za su zo baya sai a hankalta mu kuma jawu sura in an ce jawu shine kamar iska ko sarari na amma ana nufin uslubin sura in malaman balaga sun ce jawu sannan a hankalta ma al-uslubul qur'ani uslubin ma qur'ani gaba daya amma hitabatun sura gaba daya muna ganewa to in ba haka ba sai ka ce ka afka banda sannan sai ka kallon aujuhu ta'addudul munasaba munasaba tana da wajuhuka daban-daban fuskoki daban-daban ya za mu gane wannan an yi zancen duru kuma aka kawo rahman Allah rahman cuta ta shahika kuma a ce aka suna Allah mai rahama wani ce ai babu balaga a wannan wuri amma inda sun kalli na farko siyakin sura a a shi sunan ar-rahman da suratu maryam da suratu yasin jawwin suran ma gaba ɗaya shine sunan da yafi zuwa kaga nan da ce mi قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون كذا سورة الرحمن يازم هكذا يكون هكذا سننن يتمي أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون كما هكذا بني يوا كذا سورة الرحمن كذا يازو sannan kuma abin nan akwai ina ganin cikin gudansu ko qalu hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun yau wajazakallahu khairan mun gane ko to kiran kaga ashe jawu sura yana tafiri da mi da suna ar-rahman mun gane wannan da kyau abu na biyu wata munasaba ce ta sa an ka kawo ar-rahman anan saboda in cuta ta shafe ka wa zai kurin yi ma ita to cikin tausayin shi ne da rahamar shi zai yayi maka wannan matsala to amma kai saboda kai ka gigice ko wani mai balaga ya koya maka wani abu na hauka sai ka ce dan me zaka sunan rahama wajen wajen durri to an da kamata a kawo shi saboda in ga cuta ga magani kusa ai hankalin ka haikontawa da a ce ga cuta babu magani an gane ko inni idan lafi dolalin mubin yace yanzu ni ina cikin bata bayyanan na kiran kaga kuma sun ce mai kana cikin bata kai mahukaci da inni amantu bi rabbikum fasma'un wannan gurare za ku ga kuskura su da karanta inniya inniya an gane ko kamar imam nafi da abu amr da abu jafar su suke karantawa inniya idan lafi dalalin mubin inniya amantu bi rabbikum yanzu ni na imani yace inni amantu bi rabbikum ni na imani da ubangiji ku fasma'un ku saurare ni saurare na karba an gane ko qila dukhulil janna an gane ko yawwa akwai masu ishmamu nan da imamu hisham rawi na abdullahi ibn amir da ruwais wanda rawi ne na yaqub da imamu kisa'i suna karanta qila dukhulil janna an gane ko ishmam ake kiran shi wani nau'i ne ishmam qila dukhulil janna an kace ka shiga aljanna qala ya laita qaumi ya'lamun yace ya kai tun mutane na da sun sani bima ghafara li rabbi da gafarar da ubangiji na yi mini koko saboda gafarar da ubangiji na yi mini waja'alani minal mukramin kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya ni daga cikin waɗanda an ka girmama kenan wannan ya nuna cewa tana yiwa cikin kista sun kawo sun ce ana saka wa'azi sun ka damu da shi sun ka kama gugurai da sanda da mai mina na da kurci sun ka ce sai da an ka kashe kasa an ka kashe shina shi suna kashe sai shiga aljanna amma dai shi dai qur'ani ya wa inni idal fi dalal bi inni amantu rabbikum fasma'un kawai qila dukhulil janna tana yiwa sun kashe shi tana yiwa kuma musu yi imani ba yana mutuwa kuma an kame bushara da aljanna dama haka Allah faɗa masu imani innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كما سنك تسكن عليه حبيب النجار ولمتنا اسمه حبيب النجار وي حبيب النجار وندي كما يكافنتا to dai duk daga abuwa zaka iske babu wani nasi da ya tabbatar da su a iya sani na kisan shine na Isra'iliyat da ake kawowa an gane ko wallahu ta'ala a'lam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء بمسوكر متانين شي بباين شي وترندنا دغ السماء an gane ko asalin maganar wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi jundan minas sama sai an kace min junde an kai ta'kidin nafi minas sama'i daga sama Allah ce wa ma kunna munzilina kuma mu kasance masu saukarwa ba in kanat illa sayhatan wahida kinan azabar su ko azabar da mun kai musu an-niqma in kanat an-niqmatu illa sayhatan wahida kinan azabar da mun kai musu ba ta kasance ba face tsawa guda fa'iza hum khamidun sai ga sun kwakwance sun mutu an yi ta taƙari an gane ko yawwa ƙira'a ta abu ja'far in kanat illa saihatun wahida kinan ba komi an kai musu ba sai tsawa guda an gane ko sai ta zama toka na ce ta amma wadda ba ta buƙatar khabar kenan in waƙa'a za ka ƙaddara illa hatun wahida ko in hadasa illa hatun wahida ko in wujida illa hatun wahida to sai Allah ce ya hasratan alal ibad ya hasara akan bayi kenan haza awaluki fahduri ya hasratan alal ibad ya kai can bayi ma yatihim min rasuli babu wani manzo wanda zai zo musu illa kanu bihi yastahzi'una face suna masa izgili Allah ce alam ya rogu su gani ba kam ahlakna qablahum da yawa muka halakar gabanin su min alquruni na alqarnoni karni karni annahum ilaihim la yarji'una su ba su komo zuwa gare su ba wanda duk yatta yana dawowa ne bai dawowa wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun an gane ko imam ibn amir ad-dimashqi da kuma asim al-kufi da hamza al-kufi da ibnu jammaz wanda rawi ne na abu ja'far sun karanta wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdaru sauran sun karanta wa in kullun lama jami'ul ladaina muhdaru lama ba tare da tashdidi ba to in ka dauki qira'a ta masu tashdidi malamai suna fassara shi da in kullun ai ma kullun ita ko lamma bi ma'ana illa kenan ma kullun illa jami'ul ladina muhdaruna da yawa su kasance ba ma kullun dukkan su kasance ba illa jami'ul ladina dukkan su gaba ne wurin mu jami'un agun mu muhdaruna za a haɗu da su an gane ko to in ka ɗauki kuma wa in kullun kenan sai zamanto wa innahu kullun an gane ko kenan ta zama to mukhaffafa min thaqila in ka dauki wannan wa indahu yadda sha'anin shike kullun dukkan su lama jami'un ma sai ka dauke ta mausuliya lallazi jami'un suna daga cikin waɗanda dukkan su ladaina muhdarun za a halarto su a wurin mu kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun da kuma al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi da tahrir wa tanwir na ibnu ashur da kuma sauran tafsirai Allah ce to wa ayatul lahum al-ardul maitatu kuma aya ta kasance gare su al-ardul maitatu kasa wadda take ta bushe matatta kenan imamu nafi' da abu ja'far sun karanta al-maitatu kasa wadda ta mutu duk dai nan ma'anar shi ana iya ɗauka shi ɗaya ahyaina ha wadda mun karayar da ita ta hanyar saukar da ruwa wa akhrajna minha habban muka fitar da kwaya ta fitar da ta kuma wato shawa ko kuma damana ko yabanya faminhu yakulun daga wannan kwaya suke ci abinda kwaya ta fitar kidan Allah ce waje Allah fiha jannatin min nakhilin mun sanya fiha a cikin ita wannan ƙasa jannatin gona kai min nakhilin na itacen dabino saboda larabawa suna kula da dabino wa anabin da gona kai na inabi wa fajjarna fiha min al-uyun kuma muka bubbugar a cikin waɗannan gonaki uyun ruwa idanu na ruwa kenan ko marmaro kenan jam'in shi mare mari mare mari Abdullahi ibn Zakwan rawi na ibnu amir da shu'ba wanda yake rawi ne na asim al-kufi da kuma ibnu kathir al-makki da hamza da kisa'i sun karanta minal wato iyun iyun sun yi ma'ainun kasra wannan bai canza ma'ana malamin isbahu Allah ce to mun yi haka li ya'kulu min samarihi dan su ci daga ƴaƴan itacen Allah ce to wa ma amilatu aidihim wannan abin ba hannayensu ne sun ka aikata shi ba idan muka duba imamu hamza da kisa'i da kharaf sun karanta liya akulu min sumurihi ban sani ko mun fahimta ba sumur sai da wanto wato an ka ce samar jam'i ne na samara shi ko sumur shi ma wasu malamai suka ce jam'i ne na samara ko kuma sumur jam'ul jam'i ne saboda abin da wani rigir baya na wani yawa an gane ko sai da manto min samarihi nan na wata jama'a ce mai samu amma min sumurihi na mai samu mai yawa wanda ya fi na wancan ko ba karin bane Allah ce to wa ma amilatu aidihim imam shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da kuma imamu hamza da kisa'i da khalaf kufiyuna ne waɗanga qurra sai da shi shuba rawi ne sun karanta wa ma amilat aidihim an gane ko yawwa kenan hannayensu ba su aikata ba babu ha'u babu ha babba malam misbahu su ko sun karanta wa ma amilat ko aidihim ba hannayen sun ka aikata ba to wace ko wace qira'a daga cikin su an yi mata taujihi bin nadhir tamkarta domin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙira'a wa ma'amilat aidihim ana shahi mafulun a'idul sila kenan tunda ismul mausul ana yawan shafi a'id kin shi abinda zai koma zuwa gare shi wani lokaci kuma ana ambatan shi shi yasa ma sun kace wa huwa kathirun fil qur'an kenan yana da yawa shafi shi a cikin alqur'ani kamar inda Allah ya ce awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman kaga bai ce mimma amilat ko aidina ba wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allah rasula ai a hadha alladhi ba'athahu Allah rasula sai aka shafe shi ita ko qira'a ta isbatul ha ta jamhur kenan wa ma amilat hu aidihim misali kamar inda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da a'idus sila ka qaulihi ta'ala alladhina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس kaga bai ce yatakhabbatu ash-shaytanu min al-mas ba kidan ko ce daga cikin qira'o'in tana da abinda yake tabbatar da ita Allah ya ce afala yashkuruna shin ba za su gode ba duk wannan aiki da an kai ba wani abu sun ka ba Allah ba amma sun tsaya su gode ma Allah Allah ce to subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbatar ma Allah wanda ya halicci an gane ko al'azwaja nau'uka kullaha dukkansu min matun bitul ardu na daga abin da ƙasa take fitarwa wa min anfusihim da kuma kawunansu na al'azwaj kana iya ɗaukar mace da namiji mun gane ko yawwa tunda Allah ce min kulli shay'in khalaqana zawjayn la allakum tadhakkarun kai Allah ce wa min ma la ya'lamuna da abin da ba su da sani tunda halittun da ba mu sani ba sun hewa da wanda mun ka sani waɗanda muke ba mu gani sun hewa da abin da muke gani shi yasa ce fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun Allah yace wa ayatul lahum kuma aya ce gare su al-lailu dare naslakhu minhu an-nahar wanda muna zarike yini a cikin sa nan kamar an sifanta akuya ce ko akuya wadda aka fede ta to kaga in tana cikin kamar in tana cikin fata ta kamar tana cikin kamar duhu ne in an zare ta naman ta bayyana a fili kamar haske ne to sai an kai wannan wato abin da suke kira abin nan al-isti'ara kenan an yi amfani da kalma ta salku wanda asalinta ana amfani da ita ga fede abu muna fitar da dare muna zari ke yi ne a cikin sa fa idahum naslakhu minhu an-nahar ko muna zari ke abin nan daga gare shi shi yini gashi akwai shi naslahu minhu nahar sai a zarike yini daga cikin shi fa idza hum muzlimun sai ga suna cikin duhu kenan kamar abuna wanda adda hori da wanda adda baki da an jaye ki hori wanda a sama sai ni to kamar haka ne yau kamar balbela ga jikinta ga gashin ta fari amma naman ta baki Allah ce to kamar haka kuma haka nan da yawan mutane suke ga su jikin su fari amma zuciyar su san ciki baki irin take Allah kai mun tsari Allah ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana tafiya li mustaqarrin laha wasu malamai sun kace don saboda matabbatarta don akwai matabbatarta wadda take tafiya zuwa gare ta kidan tana tafiya ne don ta kai wannan wuri wasu sun kace a'a allamu nan bi ma'ana ila wa shamsu tajri ila mustaqarrin laha zuwa matabbatarta dalika taqdiru al-aziz al-alim wanda kaddarawa ce ta al-aziz mabuwayi al-alim kuma wanda yake masani don babu wanda isa ya hana Allah ya haka kuma duk abin da yake tafiya na tafiya ne da yana gudanar ne da ilimin Allah Allah ya sa abin da yake faruwa wannan aya ta karyatar da wasu daga cikin malaman kimiyya da suke cewa rana ba ta gudu duniya take tsaye wuri guda latar turn sur ilm sun kace ko duniya tana juyawa to ba nan da matsalar take ba da sun kace rana tana tsaye wuri guda wannan magana ta saba mu qur'ani Allah ce wasu shamsu rana ta jiri tana gudu kaga fi'ili ne mudari yufidu tajaddud wa takrar yasa daga baya akwai wasu daga cikin su ma sun dawo sun ce rana tana gudu to mu ko sun dawo ko su dawo bare qur'ani mun ka riki tunda Allah ce tana gudu mu a wajen mu rana gudu ta kai in kana so ka riki abin da zaka riki ba ba abin da ya shafi kai ko ba gaba yawwa to sai Allah subhanahu wataala ce wal qamara qaddarnahu manazila wannan shine ake kira nan at-tanazu ka rike shi akwai at-tanazu fil af'al akwai at-tanazu fil huruf akwai at-tanazu fil asma' babi ne cikin ilimin fikihu tsayin ilimin na hauri ke sun cewa to da haka wal kamara tana zo ijayayya an gane ko maji ba maji ba bil'ain tana zo fa in tana za'atun fi shay'in kamar fi'ili biyu na ko harafi biyu na ko suna biyu na suke son su ja abu guda to shi sa kira shi tana zo da an ka ce wal kamara an kai masa fatha to kuma sai an ka ce kaddar nahu ita hudin nan fi'ilin nan shi ya mata nasuba to shi kuma al kamara ai shi mami ana bukata abin da mishi nasuba mun gane ko to akwai inda raf'a tahi akwai inda kuma nasuba tahi rinjayi babi ne mai fadi ba musamman shiga cikin shi kadiba cikin alfiya ko shi da sauran littafin fiqh an gane ko kuma inda ya ce wal an'ama khalaqaha almuhimmu wal qamara qaddarnahu manazila kenan imam munafi al-madani da ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri wanda qurra ne sai rawh wanda shi kuma rawi ne na yaqub sun karanta wal qamaru qaddarnahu kenan sai ya zama to nan jumla ce isti'nafiyya an gane ko in an ce wal qamaru qamaru mubtada ne kenan kamar wata magana ce sabuwa an ka shiga amma ai an ka ce wal qamara qaddarnahu an gane ko kina an yi masa nasba yawa sai da to an qaddar fi'ili an gane ko wannan sune suke cewa al-ishtighal afwan al-ishtighal kamar fi'ilin ya shagaltu da wancan sai ya bar wanga kenan wa qaddarna al-qamara qaddarnahu al-ishtighal suke kiran shi shi at-tanazu shine wajen wal an'am khalaqaha almuhimmu Allah ce wata qaddarnahu manazila ai qaddarna lahu manazila mun kaddara mishi masaukai da yake sauka akan su guda 29 malam misbahu ko guda 30 ko wani yini na da wurin da yake sauka cikin ciki hatta ada har ya koma kenan ya wayi gari kal urjuni ka ce kamar kibabe ne malam misbahu kibabe inji malam manzauri wato ganyen na dabino alƙadim wanda yake ya tsufa kasan kibabin da bino in ya tsufa jijjijin shika yi to haka wata shika yi sai ya kuma kama haka shi yasa Allah ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar ita rana ba zai yiwa gare ta bata cimma wata mun ko nan cikin abin ga an kai kusufi ko kusufi zai a ce ya rasa samu ganga da kwanoni ana bugu ana rana ta kama wata rana su ki ba wanki gobe ba shi komawa to ina na haka kamar ta yamma ya yi ba Allah ce da shamsu yan bari la an tudrika al-qamar kuma haka ba walal laylu sabiqun nahar sannan kuma dare ba zai gabaci ni ba kenan kowane yana da lokacin shi babu yadda za a yi dare ya sabce wani lokaci kuma gobe ya sake sabta ka hanyar shi zo bai yiwuwa wa kullum fi falakin yasbahuna Allah ce da ita rana da shi wata kone fi falakin yana cikin hanyar shi yasbahuna suna tafiya nan bai ce yazhabuna ba ko yamshuna sai ce yasbahuna ya musu amfani da fi'ili na sibaha saboda tafiya su kamar iyu ce na fata an fahimta yawa kamar asibaha ne yawa eh mi a'a na yan hankalta mu kowa shi na tafiya wani dai bai cin wani shi ne kawai abin da ake nufi eh an gane ko yawwa tun da ita ba ta cin mai aishi ma bai cin mata magana ta rage ta kari kadiba cikin alqira'at wa asaru hafi tafsir wal ahkam a safha ta 625 akwai bayani karkashin wannan aya wallahu ta'ala alam to yan uwa ga dukkan alamu lokacin mu ya wato karato nan ya kamata mu ja burki abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh